هو نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahadi ne wanda ya daidai da daren 25 ga watan rabiul awwal hijira na da shekara 1427 daidai da 22 ga watan april shekara ta 2006 muna karatun littafin arba'una hadith na al'imamin nawawi allah ya gafarta mishi makon da ya wuce mun karanta hadisi na goma sha biyu hadisin abu huraira da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yana daga kyawan wato kyautatuwar musuluncin mutum ya bar duk abin da babu ruwan shi a makon da ya wuce mun ba da karfi kwarai da gaske dangane da bayani akan duk abin da babu ruwanka karka shiga kaɗan daga matsalolin da muke so za mu tattauna a yau dangane da abin da ya shafi kyautatuwar musulunci yaya za a yi mutum ya gane musuluncin shi ya kyautatu za mu ɗan karanto kaɗan daga abubuwan da shi alhafiz ibn rajab al-hambali yake faɗi da ya gama kawo wannan hadisi sai ce wa hadha alhadisu yadullu ala anna tarka ma la ya'ni almar min husni islamihi fa idza taraka ma la ya'nihi wa fa'ala ma ya'nihi kullahu faqad kamula husna islamihi wannan hadisi yana nuni ga cewa mutum ya bar abin da babu ruwan shi to alama ce ta musuluncin shi yayi kyau to idan mutum ya bar abin da ba ruwan shi yadda kufa yana aikata abin da shi ne da ruwan shi gaba ɗaya wannan ya nuna musuluncin shi ya cika kuma ya yi kyakkyawar cika وقد جاءت الأحاديث بفضل من حسن إسلامه وأنه تضاعف حسناته وتكفر سيئاته والظاهر أن كثرة المضاعفة تكون بحسب حسن الإسلام يتي حديثي ديوا سنزو أن بيّن فللر كيوتتور مسلنشي mutum ya kyautata musuluncin shi hadisai da yawa sun zo akan haka da kuma cewa duk mutumin da ya kyautata musuluncin shi to za a rinka ninka mishi lada duk ibada da ya sai a ninka mishi sannan za a rinka kankare mishi zunubai to a zahiri wannan kyautatuwa ta musulunci gwargwadon yadda kowa ya tashi gwargwadon haka shi ma za a ainihin bashi lada ba zai yiwu ya zama don mutane ba matakin su ɗaya wajen kyautata ayyukan musulunci ba to yadda kowa ya gwargwadon kyautata musuluncin shi haka gwargwadon haka za a ninka mishi ainihin ayyuka din sai ya ce fa fi sahihi muslimin an abi hurairata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala a cikin sahihu muslim abu huraira yace ya karbo daga annabi sallallahu alaihi sallama annabi yace idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi ashri amsalha ila 700 dha'af وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل idan ɗaya daga cikin ku ya kyautata musuluncin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wani aikin kirki idan ya aikata sai a ninka mai ladan kamar yayi wannan aiki guda goma ne mun ji cewa daga cikin alamar musuluncin kai kyautatu shine ya zama abin duk da ba ruwanka kakka shiga daga cikin alamar kyautatuwar musulunci shine ka bari musulmi su zauna lafiya game da harshenka karka zage su karka yi musu kazafi karka ci mutuncinsu karka sa hannu ka buge su ko ka kashe su ko kuma ka zubda jininsu waɗannan duk alamomi ne da ke nuna musuluncin ka ya kyautatu to idan aka samu haka ta faru aka ce duk abin da mutum ya aikata na alheri sai an rubuta mai ladan kamar ya aikata wannan abu guda goma ne kun ga sallah azhar ce zai aikata madadin a rubuta mai ladan sallah azhar a jam'i lada ashirin da biyar ne ko da bakwai to sai a rubuta mishi so goma saboda me saboda ya kyautata musulunci shi ba ruwan shi da cin mutuncin al'umma da hannu ko da baki ko da makamancin haka sannan duk abin da ba ruwan shi baya shiga sai abin da yake da ruwan shi shi yake shiga to duk ibada da sai a rubuta mai ladan yayi wannan ibada so goma goma din nan kuma sai a ninka shi zuwa so ɗari bakwai ka yi sallah azhar an sa maka ladan sallah azhar goma to goma kuma an ninka ta so ɗari bakwai nawa kenan goma so ɗari bakwai nawa kenan dubu bakwai to dubu bakwai kaga sallah ɗaya kai amma an rubuta maka ladan sallah dubu bakwai to in asuba ma aka rubuta ma haka azhar aka rubuta ma haka in ka rayu shekara bakwai a duniya sai zan kama kayi shekaru dubu bakwai a duniya ke saboda ayyukanka na alheri kaɗan ne amma saboda ka kame ba abin da ya shafe ka da duk abin da ba ruwanka ba ka shiga to amma in har ka shiga duk abin da yake ba ruwanka to bahaushe yake cewa kowa ya daka rawar wani zai rasa turmin daka tashi in ka biye wa wani abin da aka ce kai ba za ka yi ba za ka je ka saka kanka abin da aka ce kar kai shi kake yi to sai ka waye gari ranar da ka kwanta ka mutu sai ka ji mala'iku suna ce maka kallalan ma ya kabi ma amara gashi ya kwanta ya rasu abin da aka umarce shi yayi bai aikata ba sai abin da aka ce kai yayi shi ya je ya cike lokacin shi da shi misali mutum ne zai yi tafiya jama'a me ya kamata ya tattala ya zuba a cikin akwatin shi ya zuba kudin guziri ya zuba suturu da sauran kayan da yake bukata a halin tafiya ko a'a sai je ya samu akwatin shi sai cika shi da yashi ya dauka da kyar ya kai tashar mota yana isa tashar mota an gama hada fasinja tsaf sai aka ce kawo kuɗi ce bai da kokobo kayan shi yafi na kowa nauyi kuma kayan ba zai mishi amfani ba kuma ba shi da kuɗin biyan kayan to misalin mutumin da ya zo kenan bai aikata abin da Allah ya ce mishi ya aikata ba ya je yana aikata abin da ba shi aka ce ya aikata ba yanzu wannan mutumi zai yi tafiya a kaddara wani ya ji tausayin shi ya biya mai kuɗin mota in ya isa inda zai je yana da tufafi da zai sa yana da guzuri shi da guzuri Allah ya kiyaye to sai ce wa kullu sayyi'atin tuktabu bi misliha amma ka ji falalan musulunci duk sanda mutum yayi zunubi kuma to sai a rubuta mai iyakar wannan zunubin ba za a ninka so goma ba hatta yalqallah azza wa jalla haka za a rinka hukunta shi har sai ya hadu da Allah saboda ya kyautata musuluncin shi in yayi alheri sai a ninka mai in yayi sharri sai a rubuta kwaya daya to kaga in mutum ya sake ya shiga wuta a wannan halin kenan to sharri ya gama haduwa akan shi domin wannan ya nuna kenan ayyukan shi na sharri sun ninka na alheri domin ku duba ana ninka na alherin na sharrin ba a ninkawa amma har na sharrin suka tashi suka yi yawa suka fi waɗancan to wannan mutumin babu alheri tattare da shi Allah ya kiyaye sai malam ya ce fal muda'afatu lil hasana bi ashri amsalha la budda minha babu makawa dai duk halin da irin wannan mutum ya shiga matukar dai ya kyautata aikin shi to sai an rinka ninka mishi ainihin wato ayyukan shi ninki goma wa ziyadatu ala zalika takunu bi hasabi ihsanil islam duk sanda musulmin nan ya aikata aiki guda ɗaya sai a ninka mai goma to amma ninkawa zuwa ɗari bakwai ɗin kuma to wannan ya danganci gwargwadon yadda ya kyautata musuluncin nashi wa ikhlasin niyya da yadda yake da tsarkin zuciya walhaja ila zalika al'amal da kuma buƙatuwa zuwa ga wannan aikin da ya aikata wa fadlihi da kuma yadda falala aikin take kan nafaqati fil jihad kamar ciyar da sojoji da za su je su yakin addinin musulunci wannan aiki ne mai matukar falala wa fil hajji da ciyar da alhazai waɗanda suka ainihin tafi ziyarar ɗakin Allah wa fil riqabi da kuma yan tabayi wa fil yatama da kuma biya wa marayu bukata a ciyar da su a yi musu sutura a biya musu kuɗin makaranta wal masakin da talakawa masu bukata wa auqatil haja ila nafaka da kuma ana duban yadda mutum ya ciyar da sadda ya ciyar idan aka ce an samu wani lokaci da mutane suke cikin kunci to in ka ciyar a wannan lokaci ciyarwar ta fi falala fiye da lokacin da ba a cikin kunci idan ka ciyar da mai shan ruwa wanda ya azumi ya fi ka ciyar da wanda ba azumi ya yi ba ina fatar mun gane to in aka samu gwargwadon irin waɗannan ayyuka na alheri suka haɗu tare da kuma mutum yana kyautata musuluncin shi to sai kaga al'amura suna haɓaka gare shi malai ce wa kharraja nasai min hadisi abi sa'id an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala al-imam an-nasa'i ya fitar da wani hadisi daga ainihin sahabi abi sa'id daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace idza aslama al-abdu fa hasuna islamuhu فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها idan mutum yana kafirci da kirista ne ko ba yahudi ko ba maguji wanda ba shi da addini sai ya musulunta da ya musulunta kuma sai kyautata musuluncin nashi to dukkan wani aikin alheri da ya taba yi a da yana kafiri sai Allah maɗaukakin sarki sai ya dawo ya rubuta mishi a matsayin lada kuma ko kun fahimta jama'a akwai kafiri da yawa yakan dafa abinci ya ciyar da talakawa kafiri yakan yi biyayya iyaye kafiri yakan sadar da zumunci kafiri yakan sa bohol yana shayar da mutane ruwa to duk wannan aiki da kafirai suke waɗanda ba musulmi ba Allah baya lalatawa domin ka'ida a wurin Allah ita ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala wanda duk ya aikin alheri Allah ba zai lalata ba idan musulmi ne mumini tunda yana da sharadin a karɓi aikin duk alherin da musulmi ya sai a rubuta idan ba musulmi bane sai a rubuta sai a aje gefe guda idan ya musulunta sai a dawo da wannan aiki cikin musulunci sai a tabbatar mai da ladan shi idan bai musulunta ba sai a raka shi da ayyukan har filin alkiyama a tashi alkiyama gashi bai yi musulunci ba amma ga ayyukan alkhairi ya aikata da yawa yana kwaɗayin zai samu lada sai Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura sai a tattara wannan aiki a gaban shi sai a watsa aikin shi kuma sai a ce khuduhu fagulluhu ku kama shi ku daure shi sai an je mishi da aikin har dandalin kiyama don haka a nan duniya asali ba nan ne ake bata aikin ba amma ana hukunta aiki ya ɓaci ne a nan duniya amma sai an je lahira ake ƙarasa ɓata aikin gaba ɗaya ina fatar mun gane to in har mutum ya musulunta kun ji irin alherin da zai samu wa muhiyat anhu kulla sayyi'atin kana azlafaha duk wani zunubi da ya taɓa lokacin yana kafirci kuma sai a share mai summa ba'da zalikal qisasu to daga nan kuma sai ya zan qisasi tunda ya musulunta yanzu in yayi zina za a hukunta shi in ya sha giya za a hukunta shi amma laifukan shi na da dai to an yafe su alheran shi na da kuma an tabbatar mai da lada kun ji sirrin da yasa idan mutum ya musulunta yau ya kwanta ya mutu yau aljanna zai wuce kai tsaye saboda duk zunubin shi an share kuma duk ayyukan alheri da ya ada a kafirci an tabbatar mai da su to yana kwanciya ya mutu kun ga dama tarin jaye hagu kenan ina fatar mun gane shine sai yake cewa bi ashri amsalha ila sab'i mi'a da'ab wa sayyi'a bi misliha illa an yatajawaza Allah kamar yadda hadisin ya faɗi idan ya ainihin musulunta to shikenan duk ayyukan alheri an tabbatar na sharri kuma an shafe su na alherin sai a rinka ninka su har zuwa ninki 700 amma in laifi ne yayi sai a bashi zunubin laifin shi kadai sai dai in Allah ya so ya yafe mishi in Allah ya so kuma zai iya yafewa wa fi riwayatin ukhra a cikin wata riwaya wakila lahu sai a ce da shi ista'nifil amala to yanzu tun da ka musulunta yanzu ka fara aiki kamar yanzu ka zama sabon jariri a rayuwarka yanzu za ka fara aiki mala yace wal muradu bil hasanati was sayyiati allati kana azlafaha ma kana minhu qabla al islam me ake nufi da kyawawan ayyuka da munana waɗanda aka ce dinnan za a rubuta mai ladan shi na da za kuma a share mishi zunuban shi na da ana nufin waɗanda ya yi kafin musulunci wa hadha ya dullu ala annahu yusabu bi hasanatihi fil kufri wannan dalili ne akan cewa ashe kafiri idan yi aikin alheri yana kafirci ana ba shi lada iza aslama in ya musulunta in yana kafirci sai a rubuta idan ya musulunta sai a ba shi lada don haka ashe karɓar aiki ba sai ga wato rubuta aiki ba sai ga mumini ba kowa yi aiki za a rubuta shine bala wa rusuluna ladaihim yaktubun duk abin da mutum ya aikata mala'iku suna nan suna rubutawa to in ya tabbata musulmi shikenan a bashi lada in bai tabbata ba kamar yadda muka yi bayani sai malam yake cewa wa yumha anhu sayyi'atihi idza aslama idan ya musulunta a rubuta mishi ladan shi a kuma share mai zunuban shi lakin bi sharti an yuhsina islamahu sai dai fa kun ji sharadin ba wai kowanne kafiri ne in ya musulunta za a mishi haka ba sai in ya kyautata musulunci ashe waɗanda ke shiga musulunci dan a ba su mata ko a ba su aiki ko samu admission ko ya samu kaza kaza kaza wannan bai kyautata musuluncin shi ba don ba a dan Allah ya ba an gane wannan da kyau ko amma in yayi musuluncin shi dan Allah to wannan shikenan wa yattaqi tilka sayyi'at fi hali islamihi sannan zunuban da yake yi a da yana kafiri to yanzu tunda ya musulunta dole ne ya bar su وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله ويدل على ذلك ما ما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أن آخذ بما عملنا في الجاهلية إمام أحمد يا كان نفسي قرر أكن هكا yace dukkan kafiri ana rubuta ayyukan shi in ya musulunta a bashi lada in kuma bai musulunta ba to shikenan aje a kama shi da munanan ayyukan shi ya ce abin da zai karfafa haka shine wani hadisi da sahabi abdullahi dan mas'udin ya ce suka ce wa manzon Allah ya manzon Allah yanzu za a kama mu da laifukan da muka yi lokacin ba musulunta ba domin waɗannan sahabbai galibi in ba 'yan ƙanana waɗanda aka haife su cikin musulunci ba duk tuba suka yi dama guzawa ne wasu 'yan fashi da makami wasu ɓarayi wasu mazinata wasu laifuffuka duk laifin da ka sani ana yi a jahiliya tunda ma'anar jahiliya daga sunanta ka gane shine wani lokaci ne wanda ba a san Allah ba balle ma a aiki da abin da Allah yake so da haka kowa yana aiki da abin da yake so ne to yanzu abin da muka yi a wannan lokaci za a kama mu kala annabi ya ce amma man ahsana minkum fil islami fala yu'akhadhu biha wanda duk ya shiga musulunci daga cikin ku ya kyautata musuluncin shi to ba za a kama shi da laifukan jahiliya ba wa man asa a wanda ya shiga musulunci kuwa ya zo ya munana a musulunci ukhidha bi amalihi fil jahiliyyati wal islam sai a kama shi da ayyukan shi waɗanda ya a jahiliya da waɗanda ya a musulunci ashe kaga dole ne a yi musulunci kyakkyawa jama'a idan kai jabin musulunci to duk barnaka ta da in aka je lahira sai an kama ka da ita sannan a kama ka da wadda kake kuma a musulunci وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم لوكتين دا عمرو دان عاص يا مسلم تفيتي والنبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أشترط تند نا مسلم أما أنا سو إن كفى شرطي قال تشترط ماذا النبي يتي وانا شرطي كما ذاكي قلت سينتي أن يغفر لي na musulunta amma fa da sharaɗin sai in za a gafarta min duka laifuka na na da qala sai ce amma alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablahu kar ka bata kanka lokacin kafa sharaɗi ai baka san cewa dama musulunci yana rusa duk abin da ya zo kafin shi ba ai in ka musulunta duk laifinka ya rushe duk wata barna ta rushe an manta da wannan ina fatar mun gane wa kharrajahu al-imam ahmad wa lafzuhu inna al-islam yajibbu ma kana qablahu min adh-dhunubi imam ahmad a tashi riwayar cewa ta yi ai musulunci yana rugurguza duk abin da ya faru kafin shi na zunubai wa hadha mahmulun ala al-islam al-kamil al-hasan amma fa wannan rusa zunubai na jahiliya za a ɗauke shi ne akan in mutum ya musulunta cikakkiyar musulunta kuma kyakkyawa jam'an baina huwa baina hadisi abi mas'udin alladhi qablahu dan a hada hadisan gaba ɗaya su aiki tare وفي صحيح مسلم هروي أتكن صحيح مسلم أيضا أن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله حكيم بن حزام يتي يا من زن الله أرأيت أمورا كنت أصنعها في الجاهلية أكوي وسأل أمر هذا نكي الجاهلية من صدقة ألوكة نبا مسلمي بقى ما إنا صدقة أو عتاقة إنا أنت باي أو صلة رحم إنا سادد زمنتي أفيها أجر ko yanzu ina da lada da na yi lokacin ba musulmi ba yanzu na musulunta sadaka da ne a da akwai lada sadar da zumunci akwai lada biyayyar iyaye yantar da bayi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce aslamta ala ma aslafta min khairin ka musulunta a bisa dukkan alheran da suka gabata duk alheranka da suka gabata kana nan tare da su wa fi riwayatin lahu qala قلت والله لا أدع شيئا أصنعه في الجاهلية إلا صنعته في الإسلام إلا صنعته في الإسلام مثله يتيتو تند هكا نيكوا دوان أبدني أجاهلية نا الهيري to yanzu ma sai na zo na ci gaba da a musulunci mun ga ai akwai hikima ina wanda ba musulmi ba ma yanzu abu ya tabbata balle ina musulmi ai abin ya fi dacewa da ya tabbata malai ce wa hadha yadullu ala anna hasanatil kafiri إذا أسلم يصاب عليها كما دل عليه حديث أبي سعيد المتقدم وأن يانون دكا الهيري دا كافري يكي إذن يا مسلم تتوزا أباش لا دا كما يدى حديث أبي سعيد يقباتا to anan ne fa ƙarƙashin nan wata mas'ala babba ta taso jama'a ita ce ina hukuncin idan mutum ya musulunta sai ya aikin hajji sai kuma ya zo ya ridda da ya ridda sai kuma ya dawo ya tuba ya kyautata tuban shi sai fuka ha'u suka kasu kashe biyu wasu suka ce aikin hajjin shi ta rushe me yasa sai suka jawo dalili da waccan aya cewa ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين Allah yake cewa annabi an yi maka wahayi annaba da so gabace ka an yi musu wahayi cewa in ka sake kai shirka to aikin ka zai ɓaci kuma za ka zama cikin waɗanda suka yi asara sai waɗannan malamai suka kafa hujja da zahirin umumin wannan aya cewa duk mutumin da ya musulunta ya yi hajji daga baya ya koma kafirci to ko da ya dawo musulunci sai ya sake aikin hajji ta musulunci saboda waccan ta rushe wasu kuma suka ɗibo waɗannan ayoyi da muka kawo ɗazu inna la nudhi'u ajra man ahsana amala wanda duk ya kyautata aiki ba za a lalata shi ba sai suka ce ai sa'ad da ya wannan hajji ai ya kyautata ta yayi ta dan Allah dan haka aka karba to yanzu yayi ridda sai aka ce matsayin ta ɗaya da aikin da kafiri yake za a koma a ajiye ta ne in ya dawo ya musulunta ya kyautata musulunci ita ma ta dawo idan bai dawo ya musulunta ya kyautata ba ranar alkiyama sai a zo mishi da ita yana ga kamar zai samu lada amma sai a ai ba shi da sharaɗin samun ladan shine ai bai mutu da imani ba sai a lalata aikin sai a tura shi wuta a ƙashin gaskiya wannan maganar ta ƙarshe ita ta fi inganci daga cikin maganganun malamai domin waccan aya da ke magana akan ɓata aiki tana tsoratarwa ne game da cewa aikin ba za a ci moriyar shi ba in an je kiyama amma nan duniya ba dan dalili na bata aiki ba sai dai zartar da cewa kaza ba a karbe shi ba amma bata aikin sai an je dandalin kiyama kamar yadda waccan aya take cewa za a tattaro ayyukan nasu sa'annan sai a sheke ayyukan su bi iska sannan su kuma sai a kora su wuta wannan ya fi munana wa kafiri ayyukan alherin da ya je da su sai a tattara yana haɗiye yawo yana sare zai samu rahama ya ce ai ba ka da sharaɗi ba ka da imani domin ƙa'ida ita ce man arada al-akhira wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun wanda duk ke son lahira sai ya yi aikin lahira kuma sai yana da imani to sadaka aikin lahira ce je ya iyaye aikin lahira ne amma kuma babu imani to ba za ka samu lada ba ba aljanna Allah ya kiyaye mu karanta littafin al-muhalla ta al-imamu ibn hazm wannan mas'ala ya tattauna ta kwarai da gaske littafin silsilatul ahadith sahiha Allah ya taimake mu za mu ci gaba hadisi na gaba al-hadith salis ashar hadisi na goma sha uku an abi hamza daga baban hamza anas bin malik radiyallahu anhu shine anas dan malik Allah ya kara mishi yarda خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik mahaifin shi Malik ba musulmi ba ne kuma abin da ya hana shi ya tsaya a yi musulunci da shi shine shi ya saba da shan giya a jahiliya shine ya gaya wa matar shi wata rana da daddare da suka ji labarin cewa al-ansar mutanen Madina sun tafi za su ɗauko annabi su dawo da shi Madina sai shi malik ya gaya wa matar shi mai suna ummu sulaimin ya ce da ita na ji labarin mutumin nan zai zo da sabon addini ta ce haka abin yake ya ce to kin gani ban ki in yi sallah ba sallah ba matsala ba ce ya ce amma ba zan iya rayuwa rayuwa ba shan giya ba ya ce kada Allah ya nuna min wannan rayuwa ya rayu ba shan giya ba zai iya ba ya ce to kuma na ji shi wannan mutum yana kyamar giya a lokacin ma ba a haramta ta ba sai ce gaskiya shi ba zai tsiya don haka sai tattara 'yan dukiya da yake da shi ya danka mata na za ka ce to shi dai gashi sai yadda Allah ya sai dai jefa kanshi a cikin tekun fasha din nan ya gadda ya rayu ba tare da giya ba gwamma ya mutu kun ga waɗannan su ne kafirai na gaske kenan kafirin asali kenan wannan shuhada'ul khamri kenan wannan shahidan giya kenan wannan yayi shahada mu giya Allah kiyaye inna lillahi wa inna to shine da ya rasu sai ita matar ta ci gaba da addinin musulunci da annabi ya zo da wannan ɗana ta a lokacin shekarar shi goma anas yaro mai wayo mai hazaka ya ce lokacin da manzon Allah ya shigo gari mu ba mu san ma me ake ba mun dai ji manya suna cewa Allahu akbar ja'a rasulullah Allahu akbar ja'a rasulullah manya suna ta murna manzon Allah ya zo ba mu san me ake nufi manzon Allah ba me ake nufi yace muna ta tsalle dai muna bi da aka kwana biyu shine mahaifiyar shi asalin sunanta Rumaisa Rumaisa alkunyata ummu Sulaimin sai ta ɗauko ɗan nata sai ta kawo manzon Allah ta ce ka zo gari kana bako baka da yaron aike ce na kawo maka wannan yaro nawa gashi nan ya rinka maka hidindimin gida mutanen Madina sun yi mana kara sun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su bar manzon Allah ya ji kunya ba saboda haka Anas ya zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama shi yake aikace aikacen gida shi yake shara shi ake aika Anas ya ce sai da ya shekara goma ya ne wa Annabi wannan hidima tun da yake annabi bai taba ce mishi dan me kai kaza ko kuma yi kaza ba mun ga anas yana da kaifin hankali yana lura me ya kamata yayi yayi me ya kada yayi ba zai ba anas yana da lura ko shi kuma annabi yana da hakuri ke dan ka zauna da yaro dan shekara goma ku shekara goma tare har ya kai shekaru ashirin baka taba mishi tsawa ba wannan ya nuna yaron yana da hankali amma kai ma kana da hakuri bahaushe ya yi gaskiya da ya ce hakuri cinikin annabi shi annabi supermarket din shi dai hakuri ne sallallahu alaihi wasallam na fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to dalilin sanya mishi baban Hamza ba da ike da shi Hamza ba abinda ake kira Hamzatu Hamzatu a larabci shine kabewa yace walima ce wani tela ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka je sai aka yi wa annabi fate da kabewa a ciki sai ga annabi yana bin kabewa yana ɗiba yana ci sai ji tun daga ran nan shi ma yana son kabewa tun da mai gidan shi yana so ya ce sai siyo kabewa ya sa a dafa mishi ya ci sai iyalin shi suka ga yana da son kabewa shine sai aka ci gaba da ce mishi abu hamza baban kabewa kun ji dalilin abu hamza ɗin khadimi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaron gidan manzon Allah wannan ya samu daraja jama'a a ce yaron gidan yanzu aka ce kai yaron gidan gwamna ko yaron gidan shugaban kasa duk garin nan ba tawassuli za a rinka da kai ba eh to wannan yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka ce mahaifiyar shi tana da dabara tana da hikima kun ga ta sadaukar da ɗanta ya je yayi bauta yayi wahala ashe albarka take neman mishi ran nan sai ta lallabo ta ce ya manzon Allah dan dan nawa a dan yi mishi addu'a eh sai manzo Allah ya ce Allah kai mishi albarka game da shekarun shi Allah kai mai albarka game da yaya Allah kai mai albarka game da dukiya aka ce Anas ya rayu duk sahabbai sun rasu sun bar shi shi kadai yayi tsawon rai sannan ya samu ƴaƴa da yawa don yana shekaru ɗari da wani abu ya tambayi ƴaƴan shi nawa aka ce guda ɗari dai sun mutu zuwa yanzu ga kuma saura a tsakar gida kenan ina fatar mun gane mun fahimci wannan da kyau ko ana ɗiban dabino so ɗaya a shekara anas yana ɗiba so biyu kun ga ya samu albarka to anas dan malik kenan shi ya ruwaito wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace annabi ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ɗayan ku ba shi da imani cikakke har sai ya so wa ɗan uwan shi abin da ya so wa kanshi anan kore imani jama'a ba kore imani ne na gaba ɗaya ba an fahimta la yu'minu ahadukum ɗayanku ba shi da cikakken imani daga cikin uslubin da zaka gane haka shine laɗin ta taso fi'ili ne a gaba da ta taso fi'ili da ta taso ismi ne a gaba to da ta kore gaba ɗaya yanzu sai dai a lalibi musulunci kenan tattare da wani misali la imana liman la amanata lahu a cikin hadisi annabi ya ce babu imani ga wanda babu amana gare shi ko to yanzu a nan babu imani gaba ɗaya sai dai a nemi musulunci ta tare da shi kenan amma nan ɗayan ku ba shi da imani cikakke har sai ya so wa ɗan uwan shi abin da yake so wa kanshi to riwaya ta zo sahihiya a cikin musnadul imami ahmad da sunanin nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yablughu abdun haqiqatal imani hatta yuhibba lin-nasi ما يحب لنفسه من الخير bawa ba zai kai matukar imani ba har sai ya so wa mutane abin alheri da yake so wa kanshi abin alheri ba kowane abu ba in kana son alheri ka so wa kanka ka so wa 'yan uwanka amma in kana so wa kanka sharri to ka so wa 'yan uwanka dan akwai mutanen da suka nemo wa kansu sharri to wannan kar ka je ka samo wata hanya da ake yin kuɗi ta tsafi ko ta yanke kan jama'a ko ta kaza ka zo kana cewa jama'a to tunda dai abin nan alheri ne bari kai ma ka sama musu a'a wannan hanyar sharri ce to kar ka nemi jama'a da ita Allah ya kiyaye to kaga wannan riwaya sai ta bayyana cewa ashe kore imanin da ake ba kore imani ne gaba ɗaya ba kamar yadda ya zo cikin hadisi cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai zina sa'ad da yake zina din baya yin zina yana da imani a lokacin imanin yana fita daga jikin shi wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min farawo san da yake sata shi ma babu imani tattare da shi wala yashribu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min haka wanda ke shan giya sadda yake shan giya ana cire imani ashe wannan yana nuna kenan imani kamar yadda muka yi bayani a can baya hadisi na biyu cewa matakan addinin musulunci matakin farko shine musuluncin mataki na biyu imani mataki na uku ihsani to mutumin da ya zama muhusini to ya gama kaiwa kololuwa kenan mutumin da ya zama mumini ya zama na tsakiya mutumin da ya zama musulmi to shine matakin farko to kana musulminka in ya zan ire-iren waɗannan abubuwa da Allah ya hana ba ka yin su abubuwan da Allah yake so shi kake sai ka taka sai ka kai matsayin mumini daga nan kuma sai zan ka ne don Allah babu ya babu neman aji ayaba saboda Allah kake sai zan ka kai matsayin muhusini to in ka samu kanka a halin zina Allah ya kiyaye sa'ad da kake zinan nan sai a cire sunan imani da a ce za ka mutu a lokacin to baka mutu a mumini ba sai dai ka mutu a musulmi mai laifi in Allah ya so ya maka gafara ya maka wannan dalili ne kenan akan cewa ashe muminai ba sa shiga wuta amma musulmi suna shiga dan zai yi musulmi ne yana shan giya musulmi ne yana zina musulmi yana sata amma mumini baya zina don sadda zai zina to an cire imani mun fahimci wannan da kyau ko ashe kaga waɗannan manya-manyan zunubai suna rage wa mutum martaba ta imani su rusa shi sai dawo ga magarin musulmi Allah ya kiyaye sannan a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu wanda duk makwabcin shi baya amintuwa daga sharrin shi to bai da imani shi ma bai da cikakken imani kenan kar ka sake dan uwa kana rayuwa makwabtanka kullun suna tsoron yau zaka kira musu yan sanda gobe zaka ja a yanke musu wuta gata zaka kira musu masu kaza ya zama kullun suna tsoron wani sharri da zai zo daga gare ka in ka rayu haka to annabi ya ce baka da imani to ina ma'ana baka da imani imanin bai cika ba dan in imani ya cika alheri kake kawo mutane ba sharri ba in imani ya cika mutane suna samun aminci tattare da kai ne ba sa samun sharri tattare da kai Allah ya ce maka daga nan ne sai malam ya ce sai malamai suka saba shin mutumin da yake aikata manya-manyan zunubai ana iya kiran shi mumini mai nakasashen imani ko kuwa ma tun farko ba za a kira shi mumini ba sai dai a kira shi musulmi kawai wasu suka ce sai a ce mumini ne amma yana da nakasashen imani tunda yana zina yana shan giya wasu suka ce ba za a kira shi mumini ba kai tsaye sai dai a ce musulmi kawai ba wani na ƙasar imani Allah ya kiyaye ku ji wata magana daga Abdullahi dan Abbas ya ce wa qala ibn Abbas radiyallahu anhuma azzani yunza'u anhu nural imani nurul imani mazinaci ana cire mishi hasken imani hasken imani kuma shi ke kawo kwarjini kwarjini kuma shi ke kawo a rinka ganinka da daraja to matukar kana zina sai a cire hasken imani in aka cire hasken imani sai zan baka da kwarjini in baka da kwarjini kuma ba wanda ke jin tsoronka ba a ganin darajarka shi yasa sai mutanen yanzu su tsaya su yi tunani waɗancan mutane na da da suka samu daraja wallahi a lokacin su fa ba babu yan mata bane kyawawa akwai yan mata kyawawa waɗanda suka iya ado fiye da na yanzu akwai giya mai zaƙi akwai kuɗi na haramun amma sai suka haƙura suka bassu shine sai Allah ya bassu da hasken imani yanzu sai ka tashi in ka ga hoton sardauna sai kana ganin kwarjinin hoton kawai kana ganin kwarjinin shi amma sai ka ga mutum live yanzu ba ruwanka da shi baka jin tsoron shi me yasa saboda ba a ha'intar Allah kar ka taba tunanin cewa za ka ɓoye ka je ka saba ma Allah ka fito don ka yi fakafakai da rawani ka rike tarbi kuma Allah ba zai bari a ga darajar ka ba dan zai cire hasken imani sai zama duk fakafakan da suka sardauna suka sa ka sa amma kuma baka da daraja irin tasu dan abin ba a riga bane ina fatar mun gane Allah ya kiyaye gashi nan abdullahi ibn rawaha wa abdullahi suke cewa al'imanu kalkamisi yalbasuhu insan taratan wa yakhla'uhu taratan ukhra imani kamar riga ne wataran mutum ya sa wataran kuma ya cire da ka aikata aiki na banza sai sunan imani ya fita daga gare ka sai ka tsaya tsurar musulmi Allah ya kiyaye to gashi malam yace wa qad rattaba an-nabi sallallahu alaihi wa sallama dukhul al-janna ala hadhihi al-khisal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya jera wanda duk ke son shiga aljanna to ya bi waɗannan matakai musulunci imani ihsani fa fi sahihi muslim min hadisi abdullah ibn amr ibn al-as an nabi sallallahu alaihi wa sallama qala man ahabba an yuzahzaha anin nari wa yudkhala al-janna فلتدركه منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر wanda duk yake so ranar alkiyama a nesanta shi daga wuta a kai shi aljanna to ya tabbatar da cewa mutuwa ta same shi yana mai imani da Allah da ranar lahira in kana so ka shiga aljanna kai tsaye babu gargada babu kwana ka sake kar ka sake mutuwa ta same ka sai kana da cikakken imani ka yarda da Allah da ranar lahira wa ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi sannan kuma ya rinka wa mutane abin da yake so su yi mishi ta ji ka'idar in dai kana so kar ka shiga wuta ka shiga aljanna kai tsaye to ya kake so kana so mutane su mutunta ka to ka rinka mutunta su kar ka wulakanta su kana so mutane in sun samu alheri su nufo ka to kai ma in ka samu ka nufe su amma in ka zama samun duniyar dan tsako dan tsako ku duba da kyau yana tare da dangi amma da ya samu abin duniya fa sai ga yana gudun su to su ma in suka samu ya za su yi maka gudun ka za su yi yadda kai musu haka za su yi maka ina fatar an gane Allah ya taimaka to sai hadisi na gaba a inda malai yace al hadithu rabi ashar hadisi na goma sha hudu an ruwaito shi an ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala daga abdullahi dan mas'ud allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda abdullahi dan mas'ud yana daga cikin malamai alarammomi waɗanda tun zamanin manzon allah sallallahu alaihi sallama sun haddace alƙur'ani kuma sun haɗa shi waɗanda kaɗan cikin sahabbai ne suka haddace ƙur'ani fa abin da ya sa hadda ƙur'ani a zamanin sahabbai ba irin haddar mu bace ta yanzu suka ce su sai sun fara koyan imani tukuna sannan suke koyan ƙur'ani saboda ka zo kana karanta alkur'ani kana jin shi a jika don ka yi imani da shi amma ba ya zan kana karanta alkur'ani baka damu me kake karantawa ba sannan sahabbai sukan ɗauki karatun alkur'ani gwargwadon yadda za su yi aiki da shi aya biyar aya goma su je su iya karatun su haddace su iya aikin su san hukunce hukuncen sannan sai su je a ƙara musu shi yasa da yawanci ba su haddace ba yanzu ga mutum ya haddace alkur'ani amma bai san me yake cewa ba jiya nake bada labari na taba zuwa wata ƙasa sai na ga babban alarama yana rubuta alkur'ani da ka amma gefen shi kuma ga tulun giya yana sha ga qur'ani yana rubuta nan kuma in ya sha sha abin sai dan kwankwada haka yana yana farin shi na abin to kaga yanzu wannan ya samu alkur'ani bai samu imani ba domin koda shan giyar ma yana shan giyar ta izgilanci ta rashin ladabi ga qur'ani ga giya ga ka malami kuma kana rubuta shi Allah ya kiyaye to Abdullahi dan Mas'ud tun manzon Allah na da rai yake cewa man kana yaqra'ul qur'ana falyaqra ala qira'ati ibn ummi abd wanda zai karanta qur'ani ya karanta da qira'ar ibn mas'ud saboda qira'ar ibn mas'ud so da dama takan saba daga qira'o'in sauran sahabbai to annabi sallallahu alaihi wasallama ya amintu da shi akan haka ku karanta nailul awtar gwarzon mutum ne wada gajere haka manzo Allah ya taba miƙa cikin sahabbai ya ce ga ƙuraishawa can sun taru a ka'aba a zai je karanta ƙur'ani ya musu wa'azi sai kowa ya shiru saboda matsalar babba ce manya-manyan kafirai waɗannan sanadidul kufri ne rukunan kafirci ne waɗannan sun ji labarin ka karanta qur'ani ma sun sa an je an maka duka balle ka zo gaban su kai sai ibnu mas'udin ya ɗaga hannu abu ya bayo jama'a mamaki annabi ya sake faɗi kowa ya ji tsoro ibnu mas'udin ne sai manzo Allah ya ce ka je ya je ya tsaya gaban su ya karanta alqur'ani abu jahal ya tashi ya ɗauke shi da mari sai suma sai su ma ina za ka haɗa ibn mas'udin da abu jahal wannan sangwame man katu wannan kuma ɗan wada ƙarami haka sai aka kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallama ibn mas'udin gashi nan su mamme ranga-ranga annabi ya kyalkyale da dariya sai kuma sahabbai hankalinsu ya tashi ka tura mutum ya je wa'azi kuwa kana dariya sai da aka yi haka da ya farfado ya cewa zai je karanta musu sai ibn mas'ud ya sace daga hannu so uku ana kawo shi ya suma sai lokacin yakin badar ne kowa ya gane dalilin dariyar manzon Allah sallallahu alaihi shi wannan yayi mai mari uku shi kuma ashe shi zai kashe shi da aka je yakin badar ibn mas'udin ne ya karasa Abu Jahal ina fatar mun gane amma don ku gane sahabbai suna da imani da ya je ya samu Abu Jahal cikin jini yana magyar-magyar zai mutu da ya tsalle ya jira kan kirjin shi sai ya ce ka musulunta in je in yi wa annabi albushir cewa ka cika da imani sai ya ce ai a wannan halin ba wanda na fi da ƙi a duniya fiye da shi shine ibn mas'udin ya kashe shi shine annabi ya fassara musu dalilin da yasa yake dariya wancan lokacin ibn mas'udin ya sha mari uku shi kuma shi zai kashe shi kaga ya ci riba shi ina fatar an gani Allah madaukakin sarki ya taimake mu gwarzo ne wata ran annabi ya ce aljanu sun aiko da takardar gayyata wa'azi za a je a wa aljanu wa'azi waye zai je sai kowa ya shiru sai ibn mas'udin nan ma ya sake daga hannu aka je wa'azin aljanu sai shirya ya tafi ya ce suka tafi daga shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya da'ira ya ja layi haka ya kewaye round sai ya ce shiga nan ya ce kar ka sake ka fita sai na zo na same ka in ka fita daga wannan da'ira duk abin da ya same ka kai ka ja yace shi annabi ya je ya ci gaba da aljanu wa'azi ibn mas'udin ya ce can sai ya ji hayaniya ta rikice ya ce da har zai fita ya bincika lafiya sai ya tuna annabi ya ce kai ya ba gurin nan sai ya tsaya sai da gari ya waye annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo ya ce wa ibn mas'udin kana nan ya ce ina nan baka fita ba ya ce ban fita ba ya ce sai dai jiya na ji hayaniya da zan fita sai na saurara ya ce wallahi da ka fita wani abu ya same ka da ban amince maka ba da ba abin da ba ba ruwana sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa'azi na je ne wa aljanu suka yi ta tambayoyi game da al'abarin addini aljanu sun karɓi addinin musulunci ya ce zo ka gama inda suka kafa tukwanansu suka yi girke-girke ya je ya ga toka da murhu da ice da sauran abubuwa na aljanu wanda suka yi amfani da shi ya ce sun yi min tambaya me ya halatta su ci na ce musu ya halatta su ɗauki duk wani ƙashi in suka ɗauka suka ga ya zama da nama a jikin shi to yana nuna cewa dabbar an yanka ta da sunan Allah in ku suka ga ƙashi suka ɗauka suka ga ya ci gaba da tsayawar shi a ƙashi to wannan sai su jefar ka da su nabi da ya musu karatuttuka masu yawa mun yi sharhin waɗannan ainihin hadisai a cikin wani kasar da muka sawa duniyar aljanu da shaidanu Allah madaukakin sarki ya taimake mu to Abdullahi dan Mas'udin kenan jama'a Allah ya ƙara mushi yarda قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace jama'a ƙari akan a san ibn mas'ud ibn mas'ud yana daga cikin waɗanda hukumar zaman banza da manzon Allah ya kafa ta magani ta aiki akan shi ba ana kafa hukumar maganin zaman banza poverty alleviation poverty eradication poverty wane ne wane ne Allah shi yake elevating talauci ko poverty relief da ya kamata ibn mas'udin wata rana manzo Allah ya yi wa'azi ya ce ku yi sadaka ibn mas'udin ya ga ana ta yin sadaka ba shi da abin yin sadaka saboda ba da aiki yana zaune yana da mata ta haifi ‘ya'ya ta kwanta ta rasu ya auro wata mai kuɗi ita take ci da shi ita take ci da ‘ya'yan kaga ba daɗi wata rana da sallah manzo Allah ya wa'azi ya ce mata ku yi sadaka mata suka yi ta fitar da gol suna sadaka matar shi bata zo da gol ba sai da ta tafi gida sai ta rungumo gol da yawa za ta yi sadaka yace ina zaki kai ta ce za ta je ta yi sadaka yace zaki sadaka gani ni ina cin sadaka ki manzo Allah ya ce waye zai siya sai wani sahabi ya ce dirhami biyu sai wani ya ce dirhami uku sai manzo Allah ya ce kawo aka karbi dirhami biyu aka bashi aka ce je ka siyo gatari ya siyo gatari aka zo aka kafa shi ka ce dirhami ɗaya tafi kai cefa ne hankalin kai kwanta ka dawo ya je ya cefa ne ya dawo sai annabi ya ce saba gatarin nan ya saba ya ce ka tafi awalil madina kamar dajin oda daji ka tafi daji ya ce kada in ganka sai bayan kwana goma sha bakwai bayan kwana goma sha bakwai sai gashi ya zo da sabuwar riga yana sabawa ya zama alhajin birni shi sai yanzu Allah ya ce haka bai fi mutunci ba ka tsaya kana ta bara haka bai fi mutunci ba ina fatar mun gane yanzu dukkan mu mun koma mun tare ofis wannan ya ce ya yi boko sai aikin gwamnati wannan shi bai yi boko ba ya ce shi kuma zai makale wanda ya boko a rinka Allah ya baku mu samu duka ba haka ake yi ba shi yasa mutane suka shiga wahala iyayen mu sun gaji noma iyayen mu sun gaji saka iyayen mu sun gaji kira iyayen mu sun gaji kiwo duk mun watsar su sun rayu cikin mutunci akwai wanda zai iya tuna sanda ba ya abinci gidansu ba kullum za a yi abinci gidanku kuma kullum da nama za a yi haka kowa ya tashi saboda babanka yana noma yana kira yana saƙa yana saro ice yana kaza yana kiwo yana shi yasa kullum a cikin mutunci ake to kai kuma yanzu ka tsaya kana jiran Allah ya kai mu karshen wata duk buri Allah ya kai karshen wata duk buri Allah ya kai karshen wata in aka zo sai a ce bana ba za a albashi ba sai tsakiyar wata kuma sabon wata a kama tsakiya sai ga mutane kamar tashin kiyama ya kusa kowa sai ka ga yau mata rauna ha ta zahalu kullu murdiatin amma arda kowa yayi yaushi yana jiran karshen wata yi karshen wata ya zo an ce ba za a abin nan shi yasa gaskiya jama'a kar mutane su saka kare zuci tattare da su a kana aikin gwamnati sai kai noma kana aikin gwamnati kana kiwo mun kawo tarihin su shehu shehu usmanu yana kiwo yana noma yana saka abdullahi gwandu yana noma sarkin kano Suleimanu da aka naɗa shi in hantsi ta sai ɗauko fatanyar shi ɗan ƙarama ta noman albasa sai ce ya aje Kano ya ɗauki lambu yana sarkin Kano kuma zai je ya noman albasa ya samu kuɗi ya ci abinci shekara ta zo ba shi da kuɗin layya ya miƙe ya hau mimbari ya huɗu ba ya ce jama'a kowa ya je yanka layya Allah bai hore mini ba bana sai aka yi ta aiko mishi da raguna hakimai ya ce kowa ya koma da abin shi ya ce ban faɗa muku don ku aiko min ba na faɗa muku ne don ku san cewa ban samu hali ba nan ka ga sarki bai yanka ba kuma a ce ba za a yanka ba ba ni da shi ne sai kana ganin kamar wannan wani tarihi ne mai tsawo a nan kasar aka yi haka kuma yan uwanmu ne hausa da fulani suka yi wannan abu ka ɗauka wai sai laraba ba zamanin su habbai bane ma shekara ɗari biyu ne kaɗai Allah ya kiyaye Abdullah dan Mas'ud yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin jinin mutum musulmi bai halatta ba illa bi ihda salasin sai da ɗayan dalilai guda uku in ba haka ba in ka zubar da jinin mutum musulmi to ka hallaka as-sayyibu zani wanda ya taba aure idan har ya zina to ya halatta a zubar da jinin shi a kashe shi amma kisa anan waye zai kashe shi hukuma ce za ta kashe shi wan nafsu bin nafsi haka ran da ya kashe wani rai za a kashe shi wattariku lidinihi haka wanda ya rida ya bar addinin shi na musulunci almufariku lil jama'a wanda ya bar jama'a musulmi ya koma ya haɗu da jama'a kafirai wannan mutum jinin shi ya halatta Allah ya kiyaye idan ka zo ka dubi wannan hadisi ɗaya bayan ɗaya ya kai ɗan uwa zaka ga ya tattaro matsaloli masu girma mutumin da bai taba aure ba in ya zina jefe shi ba a jefe shi bulala ake mishi a daure shi shekara guda saboda wani dattijo ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya manzon Allah ɗana ne aka ɗauke shi ya je wani gida yana aiki sai ya je ya yi zina da matar mai gida da ya zina da matar mai gida sai malaman gari suka ce idan ina son ɗana ya kubuta sai in kawo akuya ɗari da baiwa ɗaya ya ce sai na ji hukuncinsu bai mini daidai ba a zuciyata shine na zo nake gama ka da Allah ka ji tsoron Allah kai mun hukunci da littafin Allah aka ce manzon Allah yana kashin gide da magana ta naushe shi sai tashi zaune shine mai muktasar fiqhun malikiya yace ya halatta in aka zaunar da kai gaban alkali ka ce mishi alkali ka ji tsoron Allah aka ce baka yi rashin kunya ba tun daga annabi ma an ce mai ka ji tsoron Allah kakka yi hukunci da komai sai littafin Allah kuma annabi ya ce tabbas zan yi maka hukunci da littafin Allah mecece matsalar ka da ya faɗa annabi ya ce baiwarka ka rike awakinka ka rike ɗanka bai taɓa aure ba za a yi mishi bulala ɗari za a ɗaure shi shekara guda ita kuma matar da aka ce an yi zina da ita annabi ya ce wa anas ka yi sammako ka je in ka tambaye ta ta ce gaskiya ne ta yi to ka jefe ta ƙa'ida kenan in wani yaro yanzu kawai yarinya ta zo wucewa ya ce ya yi zina da ita to shi ya tabbatar da hukuncin zina a kan shi amma ita ba za a kama ta ba sai in ta tabbatar da a ce wani zai ce ya yi zina da wance sai aka kira ta ke e wane ya ce ya yi zina da ke sai ta ce karya ne sai a ce kama hanya ki tafi yanzu shi za a mai hukuncin zina za a mai hukuncin haddin kazafi kuma eh za a fara da hukuncin haddin kazafi in har ya taba aure kenan sai mai bulala tamanin sannan a kashe shi in ba haka ba za a daki gawa ne kun gane tambaye shi eh abin da yake tambaya yanzu ga haddin kazafi ga haddin zina to idan ya taba aure kun ga haddin zina menene to za a jefe shi ne sannan a mai bulala tamanin a sai a mai bulala tamanin sannan sai a mishi wancan ina fatar mun gane saboda haka mu ji wannan da kyau ka'idar addinin musulunci kenan sannan na biyu mutumin da ya kisan kai ana duban rai da rai ne in dai musulmi ne idan musulmi ya kashe musulmi namiji ne mace ce to za a kashe shi to amma akwai ka'ida guda ɗaya idan al'umma suka haɗu ko da gari guda ne akan kashe mutum guda to za a kashe su duka saboda wani mutum ya yi tafiya sai matar shi ta rinka gayyato kwarto yana zina da ita sai yaron mai gida sai ya faɗa da kwarton da matar sai suka haɗu suka kashe wannan yaro da suka kashe sai sayid na umar ya kamo su su ma ya kashe su sai aka ce dan me Allah ya ce annafsu bin nafsi rai da ya kashe rai a kashe shi sai umar ya ce wallahi idan mutanen sana'a kasar yaman gaba daya dan anan aka yi matsala yace idan dukkan su suka haɗu wajen kashe mutum ɗaya ya ce zan kashe su gaba ɗaya don haka ko kisan kai aka zo za a yi masu kisan kan suna neman wanda za su kashe sai ka ce kun ga wannan din nan yana nan ku bulungun nan idan suka je suka kashe shi in aka kamo su to za a hada hadda kai da ka ba da adres wannan ka'ida za ta zaunar da musulmi lafiya ya zama ba kisan kai kenan shine Allah ya ce walakum fil qisasi hayatun idan ana kisasi in kai ai maka za ku ga an rayu in ka san in ka kashe wani za a kashe ka in ka fasa kan wani za a fasa kanka za ka kashe wani kaga za ka bar mutane su zauna lafiya sai kai ma ka zauna lafiya to amma da ya zama dokar bature ba haka take ba fa in ka kashe sai a zo a cika takarda ka ɗauki lauya a yi ta surutu a yi ta adjournment a ɗaga shari'a a ɗaga shari'a a ce alƙali ya mutu an rusa kotun an rusa kaza shikenan magana ta shiriri ce kamar yadda suke cewa justice delay is justice denied matukar ana jinkirta shari'a ana so a yi musunta kenan a fasa to babu wannan a cikin addinin musulunci yanzu gashi yanzu yanzu aka zo da kabiya gaban annabi gashi ya yi hukunci a kanta sallallahu alaihi wasallam na biyu kenan na uku mutumin da ya bar addinin musulunci jama'a ya rida wannan mutumin bai halatta a bashi ya rayu ba saboda me saboda na ɗaya dukkan daraja da ɗaukaka Allah maɗaukakin sarki ya yi mai sai shi kuma ya zaɓi dukkan ƙasƙanci da wulaƙanci to bai kamata a bashi ya rayu ba na biyu ya zo ya ga sirrin musulmi me zai je ya isar gaba zai toshe wasu daga shiga addinin musulunci kenan zai janye musulmi masu rauni daga cikin addinin musulunci kenan to dan ya zama horo gare shi tsoratarwa ga wasu sai a kashe shi dan kasancewa addinin musulunci ba addinin wasa bane ma yanzu mutane sun ɗauki addinin a matsayin kawai abu ne kamar siyasa da an taɓa mutum kawai shikenan ya dicamping ya koma wata jam'iyya to shikenan yanzu musuluncin ma haka dan abin nan shikenan sai mutum ya ce ya bar addinin musulunci saboda an ce wai akwai akwai yancin ibada eh akwai yancin ibada ga wanda ya samu kanshi a kafirci ba za a tilasta shi shiga addinin musulunci ba amma wanda ya karɓi addinin musuluncin ya zo ya ce ya bari to wannan kuma akwai yancin a kashe shi shi kuma sai malam yake cewa wal qatlu bi kulli wahidatin min hadhihi al khisal thalath muttafaqun alaihi bainal muslimina malaman musulmi gaba ɗaya sun haɗu akan ɗayan waɗannan abubuwa guda uku duk wanda mutum ya taɓa za a kashe shi fa amma zina sayyib amma mutumin da ya taɓa aure in yi zina fa ajma'a almuslimuna ala anna haddahu ar-rajm hatta yamuta musulmi gaba ɗaya sun haɗu akan cewa dukkan mutumin da ya taɓa aure jama'a in har ya zina to za a haɗu a yi ta jifan shi har sai ya mutu wannan ita ce dokar musulunci kuma ta dace da da ta dace da yanzu kuma ta dace da gobe kuma ta dace da har abada ba doka ce ta mutanen da ba sai ce wa kadra jaman nabi sallallahu alaihi wa sallama ma'izan wal ghamidiyya manzon Allah ya jefa wani mutum mai suna ma'iz da wata mata al ghamidiyya ma'iz mutum ne ya je zina sai ya zo ya ce ya manzon Allah shi din ne yayi zina manzon Allah ya kauda kai ba daɗi ba ya son jin magana manzon Allah ya faɗa ce mutum yayi laifi ba sai ya je tuba ba Allah ya rufa mai asiri ya zai zo ya tona kan shi sai ya sake dawowa ya fuskanci manzon Allah ya ce shi fa yayi zina sai a tsarkake shi manzo Allah ya kau da kai ya sake sai manzo Allah ya ce kusan sa na bakin shi ko ya sha giya ne ba da hankali aka san sana lafiyar shi lau yace lafiyar shi lau manzo Allah ya ce to ya za a yi tunda ya tabbatar ku je ku jefe shi aka je aka fara jifan shi da ya ji zafi sai ya gudu ina sahabbai suka tara suka bubbuge shi sai da ya mutu suka da suka ce ya manzon Allah mun fara jifan shi sai ya ji zafi ya gudu yace da kun bar shi sai ya zo ya karyata kanshi dama shi ya faɗa ba mu gan shi ba shi ya faɗa da sai ya karyata kanshi to amma tunda an kashe shi shikenan a tashi ai mai sallah domin an tsarkake shi duk mutumin da ya wani laifi har aka hukunta shi anan to an tsarkake shi tsarkakewa daga dukkan zunubai kuma aka je lahira aljanna zai tafi insha Allah abu na farko kenan wannan alghamidiyya kuwa mace ce ta zo wurin annabi da tsohon ciki ta ce wannan ciki zina ta yi manzo Allah ya kira wanda ke kula da ita ya ce to kaje ka kyautata mata idan ta haife sai a zo da ita kun ga imani ne yanzu ya jawo ta bayan ta yi zinar da imani ya jawo ta sai ta ga gwamma ai mata hukunci a nan duniya da hukuncin lahira da aka zo ba a ɗauki adireshin ta ba ba a ɗauki sunanta ba ba a ɗauki kaza ba abin da aka ɗauka aka ce ta je imanin nan da ya zo da ita zai dawo da ita in kuma ta je ta tuba shi kenan wallahi da ta haife sai ta zo da yaro dan labubu haka sai manzo Allah ya ce ai yaron ki bai yi karfi ban aka kashe ki yanzu an zalunce shi yana da haƙƙin ya sha nono ki je in ya sha nono ya karfi sai ki dawo ita abin da take so shari'ar Allah da aka je yaro ya karfi sai ta dawo aka karbe aka jefe ta kun ga abin da ake cewa mutane shari'ar Allah a zuci take jama'a ba a kotu ba idan mutane suka gamsu game da shari'ar Allah su da kansu za su ce in ba shari'ar Allah ba ba sa bukatar komai amma in ba su san Allah ba ba za su so shari'ar Allah ba ba su san shari'ar Allah ba za su so ta ba da aka jefe ta sai manzo Allah ya tashi ya ce ai mata sallar gawa Umar ya ce ya manzo Allah ta yi zina zaka jefe ta manzo Allah ya ce kai Umar ba ni son haka ya ce wannan mata ta tuba tuban da da za a raba wa mutanen Madina duk za su shiga aljanna balle ita kadai tana da wannan daraja to wa kana fil qur'an alladhi nusikha lafdhuhu wa shaykh wa shaykha idza zana ya farjumuhuma albattata nakalan min Allah wallahu azizun hakim a da akwai wata aya a cikin alqur'ani ita ce take cewa wa shaykh wa shaykha babban mutum da babbar mace idan suka yi zina idza zana ya farjumuhuma sai ku jefe su albattata har sai kun kashe su nakala min Allah wannan azaba ce daga Allah wallahu azizun hakim Allah buwayayyen sarki ne kuma gwani to daga baya sai aka shafe karatun wannan aya sai ya zama babu ainihin karatun amma hukuncin yana nan don yanzu duk cikin qur'ani babu ayar rajimu amma akwai ta hatta sai na umar cikin bukhari sai da ya ce ayar rajimu tana nan mun karanta ta mun yi aiki da ita amma an shafe ta yace ina faɗin haka ne don kada zamani ya yi tsawo wani ya zo ya ce mu ba mu garaje mu ba a littafin Allah ya ce a'a akwai abu sai mala ya ce wa qadistan bata ibn abbas ar-rajm min al-qur'an min qawlihi ta'ala ya ahla al-kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab wa ya'fu an kaseer ibn abbas ya ciro wani hukunci a inda Allah yake cewa ya ku ahla al-kitab wato yahudawa da nasara قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب manzon mu ya zo muku yana bayyana abubuwa da yawa da kuke ɓoyewa wa ya afu an kafir abubuwa da yawa kuma yana kau da kai sai ibn mas'udin ya ce faman kafara bin rajimi dukkan musulmin da ya ce ƙarya ne babu ayar da ta ce a jefa mazinaci faqad kafara bil qur'ani to ya kafircewa alqur'ani min haythu la yahtasib ta inda bai tsammata ba kafirci ya zo mishi thumma tala hadhihi al-aya sai karanta wannan aya wa qala sannan yace kana ar-rajmu mimma akhfau jefe mazinaci na daga abin da ahlul kitabi suka boye wata rana annabi yana zaune gidan shi sai ga wasu yahudawa namiji da mace sun yi zina sai suka ce aje a zolaye muhammadu aji me zai ce yahudu sharri ne jama'a yahudu sharri ne al'imamu ibn al-hajj ya ruwaito wata magana a cikin madkhal game da sharrin yahudawa ba yahude masharranci ne ibn abbas abdullahi dan umar ya ce sun yi tafiya da wani ba yahude abdullahi dan umar ya ce tun da na san sharrin yahuda sai ne ta taka tsantsan ya ce ban yadda ya yi min wani sharri ba ya ce sai da muka iso madina na ce an ce ku sharri addinin ku ne ku sharri aƙida ce haka ne ya ce haka ne ya ce to tun da muka fara tafiya har muka zo garin nan na kiyaye ban bari kayi min sharri ba ya ce ina na yi maka ya ce ni din ya ce eh ya ce da na buga na rasa idda zan maka sharri sai in bari ka wuce gaba sai in rinka tsalle ina taka inuwarka taka inuwarka more ya zan baka ka tafi haka ya rasa idda zai maka sharri wai inuwarka bari ya taka ka wanda ya taka inuwarka an yayin ya same ka zai kyale ka to yahudu sharri ne jama'a Allah kiyaye suka zo suka cewa annabi suna so wai su ji ta bakin shi me zai ce annabi ya ce shikenan ku zo da littafin ku da suka zo da littafin su aka fara karanta aya wa shaykhu wa shaykha farju idza zana ya farju muhuma sai wani ya marmaza sai ya sanya hannun shi sai danna digon jimin din sai aka karanta wa shehu wa shekha idza zana ya farhamuhuma da babba da babban suka yi zina ku kyale su ku ji tausayin su to a majalisa annabi akwai wani irin ahmad didat eh shi yasa kada musulmi ku zauna ba ku da comparative studies kuskure ne lalle a samu musulmi sun kware game da wannan fanni nan da nan wannan musulmi sai ya ce daga hannunka da ya daga hannu sai ce to a karanta ana karantawa a shekho shekha idan zana ya farjumuhuma sai suka sun koyar da kai annabi ya ce to kun ji abin da littafin ku ya ce littafin ku ya ce wanda ya zina sai a ainihin kashe shi sai masu hankalin suka ce to kun ga abin da kuka ja mana kowa waye mun ce kada a zo kun zo gashi nan shi gaskiya yake aiki da ita gashi nan to yahudu sharri ne jama'a yahudawa su suka corrupting the whole system of the universe duk duniya su suka rikita ta su suka rikita ta shi yasa ina ma da hitler ya samu nasara a kansu ya yi musu kare dangi idan ba a shafe yahudu daga bayan ƙasa ba ba za a zauna lafiya ba jama'a allah yakin iraki ba za a daina shi ba ba za a daina na Filistin ba ba za a daina duk musibar da ake a duniya ba sun rikita komai sun rike tattalin arziki suna noma suna kasuwanci kun ga magana da muke faɗi dazu duk wanda yake noma da kasuwanci baya tabuwa to kasuwancin duniya gaba ɗaya yana hannun yahudu shi yasa a madina da ayar riba ta sauka sai suka ce wallahi ƙarya muhammad yake yana so ya rusa musu tattalin arziki ne saboda me saboda su gaba ɗayan su riba suke ci suna rayuwa to da aya ta sauka cewa riba haramun ce sai suka ce muhammadu ne ya zauna ya tsara wannan aya don ya rusa su yahudu matsala ne jama'a Allah ya kiyaye wannan hadisi sahihi ne al-imam nasa'i da hakim suka ruwaito shi to yana daga cikin abin da malam yake faɗi cewa wa yustasna min qawlihi ta'ala an-nafsu bin nafsi suwarun ba an ce in rai ya kashe rai za a kashe shi ba to akwai ran da in ya kashe rai ba za a kashe shi ba kamar wannan iri sai ya ce minha an yaqtulal walidu waladahu idan uba ya kashe ɗan shi ko da gangan ko da kuskure babu kisa saboda darajar da uba ko uwa ke da ita akan ɗa don ba zai yiwu a ce an kashe ka saboda ka kashe ɗanka ba ai kai ka kawo shi duniya to ba zai yiwu ya zama sanadin rasawa ka kai kuma ba فالجمهور على أنه لا يقتل به وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد تكلم في أسانيدها وقال مالك إن تعمد قتله آه تعمدا يشك فيه مثل أن يذبحه فإنه يقتل به وإن حذفه بسيف أو أصل لم يقتل imam malik ne ya ce amma inda gangan uban ya kashe ɗa ya danna ɗan shi yanka shi ya ce to wannan kan ganganci ne imamu malik ne kadai anan yake cewa za a kashe shi yace amma in uba ya sa takobi ko sanda ya buga wa dan shi daga nan sai kashe shi to ba za a kashe shi ba wa qala laysu lays yace yuqtalu bi qatlihi bi jami'i wujuhil amdi lil umumat amma imamu lays shi yana ganin sabanin magana jumhur matukar uba ya kashe da in dai da gangan ne za a kashe shi amma ingantacciyar magana hadisi ya zo karara annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yajnil walidu waladu ɗa ba zai ja a kashe uba ba saboda kisan da uba ya waɗa ba za a kashe ainihin wato ɗa ba o uba ba wa minha an yaqtula al-hurru abdan idan ɗa ya kashe bawa ba za a kashe ɗa saboda bawa ba fal aktharuna ala annahu la yuqtalu bihi sai dai a diya diya amma ba za a kashe shi ba ina fatar an gane ومنها أن يقتل المسلم كافرا haka kuma idan musulmi ya kashe kafiri wa in kana harbiyan lam yuqtal bi ghairi khilafin idan kafirin ya zama kafiri ne da ake fada da shi sai musulmi ya kashe shi shikenan ya rage ya rage iri ne kawai ba komai wannan li'anna qatl al-harbi mubahun bila rayb domin kashe kafirin da ake fada da shi wannan halal ne wa in kana zimmiyan aw mu'ahadan amma idan kafiri ne na amana ko kafirin alkawari والجمهور على أنه لا يقتل به أيضا mafi yawancin malamai suka ce ba za a kashe wannan musulmi dan ya kashe kafirin amana ba sai dai akwai hadari don manzo Allah ya ce duk musulmin da ya kashe kafirin amana to ba zai ji kanshin aljanna ba sai dai a je a biya waɗannan kafirai diya a ba su haƙuri saboda wannan ya nemi ya keta alfarman musulmi wa minha an yaqtula ar-rajulu imra'atan fa yuqtalu biha bighairi khilafin an fahimci wannan da kyau ko a nan idan namiji ya kashe mace to a nan an nafsu bin nafsu ne za a kashe shi saboda ya kashe ta ba dan kuma ba sahha annahu sallallahu alaihi wasallama qatala yahudiyan qatala jariyatan wani ba yahude ne ya ga wata yarinya baiwa ta ɗauko zinare gold aka haka a cikin faranti da ya ganta a lungu sai ya bubbuge kanta yana ganin ta mutu ashe su ma ta yi sai kwashe ya gudu sai aka zo aka ga yarinya sai zan saboda abin ya jini ya shiga kwakwalwarta ba za ta iya magana ba aka rinka kiran sunan mutane waɗanda ake zato su za su yi haka wane ne sai ta girgiza kai a'a wane ne sai ta ce a'a wane ne sai ta ce sai aka je aka kamo shi sai aka kama gold din a hannun shi kuma yayi ikrari daga ƙarshe sai ta rasu sai annabi ya sa aka kashe shi kun ga anan an kashe namiji dan ya kashe mace ina fatar an gane واكثر العلماء على انه لا يدفع الى اولياء الرجل شيء wannan wata mas'ala ce da Allah ya mana taimako to dangane da mai ridda kuma cikin hadisi annabi ya ce man baddala dinahu faqatlu wanda ya canza addini sai ku kashe shi duk mutumin da ya ridda jama'a hukuncin musulunci akan shi kenan kisa amma ba mu talakawa ne za mu kashe shi ba hukuma ce za ta kashe shi to kullum abin da yake damun matasa masu kishin addini shine to tunda babu hukumar su bari su tashi su yi da kansu a'a ba haka ake ba kokarin kafa hukumar za a yi wadda za ta yi aikin ina fatar an gane Allah madaukakin sarki kiyaye to anan ne hukunce hukuncen murtaddi za su shigo dangane da cewa to mutumin da ya ridda aka kashe shi ina hukuncin dukiyar shi musulmi ne ya yarda sai aka kashe shi babu gado tsakanin shi da 'ya'yan shi da matan shi kenan domin shi yanzu ya mutu kafiri ne babu gado tsakanin kafiri kuma da musulmi shi sa matukar aka ce Allah ya kiyaye mahaifinka ba musulmi bane to in ya rasu babu gado kai ma in ka rasu ba zai gaje ka ba in kana auren matar da ba musulmi ba haka in ta rasu ba za ka gaje ta ba 'ya'yanta ma ba za su gaje ta ba tunda 'ya'yan ma musulmi ne sai dai 'yan uwanta waɗanda ba musulmi ba ka'idar addinin musulunci kenan to na daga cikin abubuwan da shari'ar musulunci ta hukunta cewa a kashe su tare da cewa ba ridda suka yi ba mai luwaɗi jama'a luwaɗi da mai luwaɗin da wanda ake luwaɗin da shi haka mai saduwa da dabba akwai mutanen da ake ba su fatawa su je su yi zina da dabba jaka za su yi kuɗi za su ci zaɓe za su samu farin jini za su yi kaza don aka kama su irin wannan za a kashe su kuma za a kashe dabbar me yasa za a kashe dabbar ai ba laifi tai ba aka ce ana jin tsoron kai ya zan ta ɗauki ciki daga maniyin shi kar ta zo da wani irin ɗa shi ba mutum ba shi ba jaki ba kaga matsala ta faru